بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يف- يفقه قولي اللهم أرنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wani littafi da ke gabanmu littafi ne na riyadu salihin min kalami khairil mursali wallafar ashekul allama abi zakariya yahya bin sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala ajiya muna cikin bayani akan babu fi bayani kasrati turuqil khairi babu ne yake magana akan bayani akan yawaita hanyoyi na aikata ayyukan alkhairi kafin ƙarshen rayuwa mun tuka ne akan hadisi na hudu hadisi na ɗaya daga cikin sahabban manzon rahma sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine abi dhar jundub bin junada radiyallahu anhu zamu tashi hadisi na biyar al-khamis anhu qala قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق رواه مسلم السادس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعا صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة متفق عليه رواه مسلم أيضا من رواية عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه خلق كل إنسان من بني آدم على ستين وثلاثمائة مفس على ستين وثلاثمائة مفس فمن كبر الله وحمد الله وحمد الله وسبح الله واستغفر الله وعزل حجره عن طريق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس أو أمر بمعروف أو نهى عن منكر عدد الستين والثلاثمائة فإنه يمشي يومئذ وقد زهزه نفسه عن النار السابع عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا إلى المسجد من غدا إلى المسجد أو راح أو راح أعد الله له في الجنة أعد الله له في الجنة نزلا نزلا كلما غدا أو راح كلما غدا أو راح متفق عليه متفق عليه النزول النزول القوت والقوت والرزق والرزق وما يهيأ للضيف وما يحيي بالبيت الثامن السامع عنه قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نساء المسلمات يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها لا تعبرن النار في ديارتها ولو فرسان الشاة ولو في السماء متفق عليه متفق عليه قال الجوهري قال الجوهري الفرس الفرسي من البعير من البعيد كالحافر من الدابة الحافي من الدابة قال قال وربما استعير في الشاة ونصر السعير الشاء التاسع الكاس عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان الإيمان بضع وسبعون بدع وسبعون أو بضع وستون شعبة أو بدع وستون شعبا فأفضلها قول لا إله إلا الله وأعظمها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وأعلاها إماطة الأعلى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان والحياة شعبة من الإيمان متفق عليه متفق عليه البدء البدع من ثلاثة إلى تسعة من صلاة إلى تسعة بكسر الباء بكسر الباء وقد تفتح وقد تفتح والشعبة والشعبة القطعة البدع العاشر العاشر عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق بينما رجل يمشي بالطريق اشتد عليه العطش اشتد عليه العطش فوجد بئرا فوجد فيها ونزل فيها نزل فيها فشرب فشرب ثم خرج ثم قال فإذا كلب يلحث يأكل الثرى من العطش فإذا كلب يلعب يأخذ النار من العطش فقال الرجل قال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فنزل البئر فملأ خفه ماء فمنع خطهما ثم أمسكه بفيه ثم أمسكه به حتى رقي حتى رقي فسقى الكلب فسقى الكلب فشكر الله له وشكر الله له فغفر له فغفر له قالوا يا رسول الله قالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائم أجرا إن لنا في البهائم أجرا فقال وقال في كل كبد رقبة أجر في كل يوم رحمة متفق عليه متفق عليه وفي رواية للبخاري وفي رواية للبخاري فشكر الله له وشكر الله له فغفر له فغفر له فأدخله الجنة وأدخله الجنة وفي رواية لهما وفي رواية لهما بينما كلب يطيف بركية بينما قلب يدرك برقية قد كاد يقتله العطش فلكان يكتب العرش إذ رأته بغي من بغايا بني إسرائيل يدركه من خلايا بني إسرائيل فنزعت موقها
فنزعتموها فاستقت له به واستخرج له به فسقته فسقته فغفر لها به وغفر لها به فغفر لها به وغفر لها به الموق الموت الخف الكفر ويطيف ويجيب يدور حول ركية يضل حول الدين وهي البئر الهادي عشر العالي عشر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد رأيت رجلا لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة يتقلب في الجنة في شجرة في شجرة قطعها من ظهر الطريق قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين كانت تؤذي المسلمين رواه مسلم رواه مسلم وفي رواية وفي رواية مر رجل بغصن شجرة مر رجل بنصف شجرة على ظهر طريق على ظهر الطريق فقال فقال والله لأنهين والله لأحرقين هذا على المسلمين هذا عن المسلمين لا يؤذيهم لا يؤذيهم فأدخل الجنة وأدخل الجنة وأدخل الجنة وأدخل الجنة وفي رواية لهما وفي رواية لهما بينما رجل يمشي بطريق بينما رجل يمشي بالطريق وجد غصن شوك على الطريق وجد وصل شوك على الطريق فأخره فآخره فشكر الله له فشكر الله له فغفر له فغفر له الثاني عشر الثاني عشر عنه قال عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ من توضع فأحسن الوضوء فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى ومن مس الحسن فبلغ رواه مسلم رواه مسلم نعم وانا حديث نبي أو النبالي وانا حديث نبي أو النبالي ما لك سوى آه عنه da gare shi kare yake cewa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam manzon rahman tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa ya gaya mana cewa qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam annabi rahman tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya gaya mana cewa la tahqiranna min al ma'ruf shay'a kada ka raina wani abu wanda ya amsa suna kyakkyawa ne komin kankanansa ma'ana la tahqiranna shay'an kada ka raina wani abu ko mun kankanan samidal ma'arufi da ya amsa suna cewa kyautatawa ne idan manzala sai ce walau an tarqa akhaka kai koda ka haɗu da dan uwanka bi wajhin tariq da fuska wanda ta zama to sakakkiya ma'ana ka saka dan uwanka musulmi fuska ka masa fara'a ku tattauna ba tare da wani kamun fuska ba ko kaure fuska to shi kansa wannan alkhairi ne Allah ya baka lada السادس حديث نشدة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عن سبل أبي هريرة ألا يدد يدد شيء سوى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زرع ما زيل لأمت ألا سقاط فتأذريشياتي كل سلامة من الناس تلك القطع تمتن عليه الصدقة وأقول صدقة لله سبحانه وتعالى يا rubuta wa wannan gaba da za ta gabatar da shi a safiyarta ko a yininta. Kulla yaumi dukkan wani yini ta kulo fihi shams da rana za ta kulo ta'dilu ta'dilu bayna al-isnayn da za ka yi sulhu tsakankanin mutum biyu mutum biyu ne suke gaba ka yi sulhu a tsakankaninsu sadaka wannan za a baka ladan kamar ka yi sadaka shi yasa duk ayan da kaga bayin Allah guda biyu suna gaba ba sa magana da junansu to ka sa su su shirya su zamanto sun komo abokanan juna to shi ma wannan sadaka ne wato inur rajula ka taimaki mutum fi dabbatihi game da ainihin dabbansa ko abin hawansa fatahmiluhu alaiha ka ɗora shi a kai ka ce baka masa a kai ya hau imara kumi ne ko kuma doki ne ko kuma jaki ne aw tarfa'u lahu 'alayha mata'ahu ko ka daga kayan ka miƙa masa ko ka dora a bayansa sadaqa shi ma wannan sadaka ne wal kalimatu tayyiba sadaqa haka kuma daddadar magana ita ma sadaka ce kai wa mutum magana daddada da zaka faranta masa rai ba ƙarya ba ba wani abu na zolaya ba abun da ya shahi abun da zai faranta wa musulmi rai shi ma wannan sadaka ne wa bi kulli khatwatin tamshiha ila salati sadaqa haka kuma dukkan taku da zaka tattaka ka tafi masallaci to shi ma wannan sadaka ne shi yasa sahabban manzon Rahman sallallahu alaihi wasallam bai faranta musu a ce sun yi gab da gab a masallaci da masallaci suna kokarin taku da suke takawa a kansa shi ma Allah zai kidan ya musu zai lissafa musu shine wa bi kulli khatwatin da kowane taku tamshi har zaka tattaka ila salati zuwa ga masallaci sadaka shi ma za a baka sadaka wa tumitul adha anit tariqi sadaqa ka kawar da duk wani abu da ke cutarwa a bisa hanyar mutane shi ma wannan sadaka ne za ba ka ladan sadaka kamar da bayani zai zo a nan gaba irin ababen da ake kautar da su a bisa hanyar mutane muttafaqun alayhi bukhari da muslim rawahu muslim aidan haka nan kuma imam muslim ya rawaito irin wannan hadisi aida dadi min riwayati aisha radhiyallahu anha daga riwayar ummuna aisha Allah ya dada mata yarda ƙara take cewa ƙara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzar rahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ku sani cewa lalle an halicci dukkan mutum daga cikin ƴaƴan annabi Adam alaihi salam ala 60 wa 300 mafshin akan gaba 360 to wannan gaba 360 haka manzon rahma sallallahu alaihi wasallam ya ambata cewa dan adam dai akwai wani lissafi daga gun Allah subhanahu wataala masanin gabobi na dan adam to dan adam iya da gaba 360 faman kabbara Allah duk wanda ya girmama Allah yace Allahu akbar wa hamidallah ya yabo da godiya da jejina ga Allah ya ce alhamdulillah wa halallah sannan kuma ya kadaita Allah da cancanta shi kadai bangaren bauta ya ce la ilaha illallah wa sabbaha Allah ya tsarkake Allah ya ce subhanallah wastaghfarallah sannan kuma ya nemi gafarar Allah ko in ma ya ce astaghfirullah da sauran kalmomi da suka tabbata na istighfari sannan wa azala hajaran ya kawar da wani dutse an tariƙin nashi ga barin hanyar mutane ko wani birgi au shaukatan ko wata ƙaya ya kawar da ita ga barin hanyar mutane au azman ko ya ga wani ƙashi wanda wani kan iya yiwuwa ya taka da ƙafafunsa ko ya taka da abin hawansa ko wani ya tuntuɓe ya iya cutuwa an tariƙin nashi ya kawar da shi ga barin hanyar mutane to wani an ambaci wasu ne sauran ma duka sun shiga duk wani abu da ya ambata sunan abin cutarwa ne akan hanya ya shiga aw amara bi ma'rufin ko yayi umarni kyakkyawa akan ayi wa Allah biyayya aw naha an munkarin ko kuma yayi hani game da kada a aikata mummuna adada 60 wa 300 aka samu mutum yayi irin waɗannan ayyukan alkhairi yayi wannan yayi wancan yayi wannan yayi wancan aka kidanya ya yi ayyuka na alkhairi 360 to fa innahu yamshi yawma idin to zai yi tattaki a ban ƙasa a wannan rana wa qad zaha nafsahu alin nari haƙiƙa ya nisantar da kansa gaba da shiga wuta idan kaga iya adadin waɗannan ayyukan alkhairi kai a yini to iya adadin kowace gaba mai ka yantar da ita shirye da mutane masu gaba to gaba ɗaya ka yantar da ita yin sadaka za a yantar da wata gabar subhanallah shi yasa kaga da mutum zai zo a ce a kullun yayi adadin subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah allahu akbar da ayyukan alkhairi aka samu sun an samu adadi sama da 360 to duk ayyuka kana yantar da kanka ne game da shiga wuta duka wannan iya nuna mana albarka da alkhairi na wahayi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam as-sabi hadisi na bakwai ne dade duka na anhu daga ainihin abi huraira ne radiyallahu anhu yake cewa anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabin rahma tsira da amincin Allah su fara yawaituwa a gare shi ya fada man gada ilal masjidi duk wanda yayi sammako zuwa masallaci ba'ana ana nufin in sallar asubahi shi ko sallar azhar ce ko la'asar ka je da wuri shi yasa zaka ga magabata za a ci maka wani shekara 40 a rayuwarsa bai taba samun kansa ba a wajen masallaci a yayin da ake kiran sallah ko bai taɓa samun kansa ba a wajen masallaci a yayin da ake tada ikama shekara arba'in ba kwana arba'in ba ce ba ba wata arba'in ba ce ba to wannan duka yake nuna mana akan kwaɗayinsu matuƙa game da Allah subhanahu wa ta'ala to duk wanda zai yi gaugawan zuwa masallaci aura ko kuma ya mareta ya je masallaci a irin sallar magariba ko sallar isha ya je da wuri to duk a yayin da ka je masallaci a'adda Allahu lahu fil janna Allah subhanahu wata'ala yana tattali da tanadi wa mutum a cikin aljanna nuzulan gyara ta baki ma'ana duk a yayin da kaje masallaci to akwai wani abinci na musamman da Allah yake yi wa mutum tanadi da Allah zai karɓi rayuwarka to kai ba kore na Allah shine kullama gada duk a yayin da mutum yayi sammako aura ko kuma ya mareta ma'ana dai mutum ya tafi masallaci da wuri malaci an-nuzul shine al-qut shine cimaka ko abinci warrizq ko kuma dai arziki wa ma yuhayyu lidhayfi da abinda ake tattalin su da tanadin sa ga bako shi da kici gara ta baki athamin abu na takwas anhu daga dai abi huraira radiyallahu anhu kare ke cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man zarrahama tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya faɗa a wannan hadisi yace ya nisa al-mu'minat ya nisa al-muslimat ya ku matayen musulmai ku kuke dafa abinci to la tahqiran najaratun lijaratiha kada makwabciya ta rena wani alkhairi da za ta yi wa makwabciyarta walau firsina sha ko da a ce kafar akuya ce ko kafar tinkiya kika dafa ki ba ta kafa daya ku kake rena wannan abu wannan abu zai iya sawa Allah subhanahu wata'ala ya baki aljanna wanda da abu na kare na zai isa wa Allah subhanahu wataala ya nisa sadda ke game da shiga wuta to wannan iya nuna mana akan cewa duk abin da zamu yi na alkhairi kan mu rena da biro bili a hannunka ko ɗaya ne a hannunka ka ba wani kai maza ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamratin ku tsare kanku game da shiga wuta ko da ta hanyar yin sarka ne da tsagin rabin dabino iya abin da ka mallaka dabino ne guda a raba shi biyu wannan tsagin ka yi sadaka da shi to Allah zai iya tsare ka game da shiga wuta ta hanyar tsagin dabino to ina ga wanda ya sadaka da dabino guda ko dabino biyu shi sa kakkare na aikin alkhairi kuma duk abin da kake ganin cewa wani abu ne wanda baya da muhimmanci a gunka to abun wani muhimmanci gare shi sai ga wannan abin da baya da muhimmanci a idanka ya hana wani bacci saboda shi arziki ya samu na ƙarshe idan ka bashi wannan abu muttafaqun alaihi bukhari da muslim qala al-jawhari imam al-jauhari malami ne na lugha yake cewa lafazina al-firsilu min al-ba'ir idan an ce al-firsilu min al-ba'ir ma'ana na raqumi kal hafir kamar ka ce tako ne min dabba na dabba kale ce wa rubba mastu'ira min al-fishati so da yawa ana aro wannan kalma daga ainihin karanan dabbobi irin akuyoyi da tumaki ma'ana dai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi kar makwabciya tare da kyakkyawa ko da a ce wannan abin kawar akuya ce za ki bai makwabcinki imam suyuti ya ce abinda ake nufi da alfirsan ya ce azumin qalilul laham shi ne din kashin da ya zamanto akwai ɗan nama ƙanƙane ba mai yawa a jikinsa ba haka shi kawai fasa ya ce ba ana nufin ƙafa ba ana nufin mai duk wani ƙashin da ya zamanto akwai ɗan nama a jikinsa to idan kika dafa to kakkire na ki miƙa makwabcinki wasu malamai suka ce kuma abinda ake nufi a nan shine kuma kima da aka baki kada ki wulakanta ki rena to ai iya abinda wannan baiwar Allah ta fi karfi ne ta baya kuma an ambaci mata ba dan maza ba su in sai ba za su samu ba saboda mafi yawa masu dafa abinci mata ne a cikin gidaje za mu iya cewa ita ba wannan sunna ce mahjura mula yara za ku gani in me aka dawa duk abin da aka dawa sai an ba makwabci amma gab da gab gida ɗaya ana haya ana jin kamshin kaji da zabbi suna kashi amma kawai ne mutum ya haƙuri wani makwacin ma ƙarshen ta in yayi wannan har yanzu da ɗan birni shi ya ɗan saurarawa ya ji shi hadari ya yi hasa ya ɗai ba a yi komai ba shi za ku gana cikin talauci da tashin hankali saboda an bar sunna ta manzan Allah kuma kai da ka bada gobe sai Allah ya ƙara yassare maka mutanen da ba su da ba kuɗi gare su da yawa ba amma zuciya ce kyakkyawa Allah ya ba su ba ilimi ba mai yawa gare su ba a'a imanin su da abin da manzon Allah ya faɗa ne yayi yawa sama da mu a yanzu mu ga ilimin amma ba ba aiki to Allah dai shirye da mu sai malaki cewa at-tasi hadithi na tara anhu dai daga abi huraira radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabin rahma tsira da amincin Allah su ƙara yawaituwa a gare shi ƙara ya faɗa. Al'imanu bid'un wa saba'una, shi imani mataki-mataki ne ɗaya bayan ɗaya sai da ya kai kusan saba'in da ‘yan birtsatse, in an ce albidu daga uku ne zuwa tara, to mazala ce imani saba'in da uku ne ko da hudu mai ruwa ya ce au bid'un wa sittuna shuba sai shaka, ko kuma imani yanki sattin da uku ne ko da hudu har zuwa daga tara sai ce fa afdaluha mafi kololuwar imani kaunu mutum ya ce la ilaha illallah ma'ana ya tabbatar da kalma ta la ilaha illallah da faɗin ta a bakinsa babu imani sama da wannan saboda ita wannan kalma ita ce kalmar da ta sa Allah ya halarci duniya ga baki daya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni ay illa liyuwahhiduni sai don su kaɗai ta na ɓangaren bauta wa adnaha kuma mataki na ƙarshe a ɓangaren matakai na imani ana zuwa har aje zuwa ga na ƙarshen shi ne imamatul adha kawar da duk wani abu da ya amsa suna cutarwa ne ana tsareki game da barin hanyar mutane kaga mutum iya cikin tafiya ya ga ƙaya ko ya ga dutse ko ya ga birgi ko ya ga wani abu da yake cutar da mutane kaga ya ɗauka don allah ya kautar da shi to akwai digiran imani a cikin zuciyarsa sabanin wanda shedan zai ringa ce maka a ce maka ka zare a ce maka hauka ce ka ringa tsince tsince to kaga shedan ya gabar garba a kanka amma mai imani bai kallon kowa mai yake kallo abin da ke gun Allah shi yasa wallahi hatta da harkoki na ibada sai ka yaki zuciyarka dan wani zai gana cewa in ka cika tsince tsince akan leda za a ce wancan ya hauka ce to su ce ka hauka ce in dai akan sunnar manzon Allah ce sai malai yake cewa walhaya kunya shu'batun ita ma wani yanki ne bidal iman a cikin wannan kaso da Allah ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ambata shi yasa duk wanda yace shi bai da kunya to ya rasa wani yanki na imani a zuciyarsa bai sani ba muttafaqun alaihi bukhari da muslim lafazina albidu ala arabci ijmalan yace min thalathatin ila tis'atin shine daga idaya uku zuwa tara shine kace ma albidu bi kasril ba'i kuma wannan ba'in wasalin ƙasa ake mata albidu'u wa qad tuftahu ayal ayaran larabci ya halitta ana iya mata fataha a ce albadahu shi yasa an kalmar ya ce ka albadahu ko ya ce albidu'u duka ya yayi a larabci wa shu'ba lafazi na ash-shu'ba shine al-qit'a shine yanki kenan bid'un wa sittuna shu'ba shu'ba shine yanki al-ashir hadisi na goma anhu daga dai abi hurairah رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من زر رحمة إرادة أمنتن الله سقارة تبتا أدريش يا فدا بينما رجل يمشي بطريق سكن كان ونباو الله ينا تكين تفيا أتكين هنجسا اشتد عليه العطش سي كشي يسألنت أدريش معنى كشروا فوجد بئرا سي سامريجيا أقبلسا akwai ruwa fa nazala fiha sai shiga wannan rijiya fa shariba sai sha thumma kharaja sai ya fito Allah ya arzuta shi saboda dan iya da kawa iya da hannu amma sauran halittu duk irin karfin so zaki dindiba na sa din karfin sa bai isa ya iya shiga cikin rijiya ya sha ruwa ba wanda yake nuna mu cewa walaqad karramna bani adam dan adam Allah ya bashi hannaye da kafa mu dan yayi wa kansa hidima a ban kasa to sai wannan bawan Allah sai ya hutu yana hutawa fa'iza kalbun sai ga wani kare shi kuma yalhasu yana shashika yana lallagi ya akulu tsara kai har yana cin danshi na gefen rijiya min al'atashi saboda tsananin kishi ba isai iya shiga ya sharuwan ba amma ga danshi nan a gefe na an ɗauki ruwa a gurin sai zo ke shi ainihin cin wannan danshin dan ya rage wa kansa kishirwa domin kada ta kashe shi fa qala rajul sai wannan bawan Allah da ya fito sai ga kare a irin wannan halin sai ce laqad balaga hadal kalb haqiqa ya kai makura ga wannan kare min al'atashi na daga kishi da yake ji mithlal ladhi kana qad balagha minni irin yanda ya kasance ya kai mun makura dazu amma Allah ya ni'imtar da ni ni ina da hannaye da kafafu na shiga na sha fa nazala al-bi'ra wannan bawa Allah bai tafiya sai ce ai kare ne kaza mutum sai ce irin mutane su ce ai kare ne yo kare mene ne to ai Allah ya halice shi kuma Allah yana son sa fa nazala al-bi'ra sai shiga wannan rijiya fa mala'a khuffahu to mutumin baya da moda baya da wani sahari iya da sule amma iya da kofi takalmi wanda yake rifaffe fa mala'a khuffahu sai cika wannan takalmi nasa ma'an da ruwa kadiba ga wani ikon Allah dan adam da hikima thumma amsakahu bi fihi shi ya rike wannan takalmin nasa suliyarsa da bakinsa sai ya kama ƙafafunsa irin yadda ya shiga ya ringa tattakawa har ya kama ya fito shine ya sanya wannan kuffi bi fihi a bakinsa hatta rafiya har sai da ya hauhayo wannan rijiya ya fito yana fitowa kuma fasaqal kalba sai shayar da wannan kare to fa shakara Allah la sai Allah subhanahu wa ta'ala yayi godiya ga aikinsa wasu malamai suka ce fa shakara Allahu la sai Allah ya sako ta wasu da aljanna amma dai malamai suka ce ana faɗin ta akan hakikanta domin Allah ya yi yabo da godiya akan aikin sa game da wannan kare da yi domin in kai abu ba Allah kai wani kaiwa amma kuma Allah subhanahu ta'ala yana yabo akan wannan aikin da ka aikata fa ghafara fa ghafara lahu sai Allah ya gafarta masa qalu suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah wa inna lana fil baha'imi ajra yanzu akan dabobi ma idan mun taimake su za a ba mu lada sahabi sai tambaya fa qala sai manzon Allah ce fi kulli kabidin a cikin dukkan wata halitta ma'abuciyar anta kasa ita anta ita ce mai uwar ruwa duk a yayin da ruwa yayi kasa sai ta fara sa mutun hajijiya ita zaman lafiyar ta ji ta kullum a cikin ruwa to kariba ga kimiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace dukkan wata dabba ma'abuciyar anta rabbatin wanda ta zama danya ma'ana mai rayuwa to ajrun akwai lada idan ka sha da ita kina kun ga duk wani kwari kadan gare ne wani abu ne wanda ya shafi ƙananan kwarurruka ne idan ka ba su ruwa to Allah zai baka lada akai muttafaqun alaihi bukhari da muslim wa fi riwayati riwayatin lil bukhari ya zo a riwaya imam al bukhari fa shakara Allah la sai Allah subhanahu ta'ala ya godiya akan aikinsa فغفر له الله كما يغفرت مسا فادخله الجنه شي كما الله يشغل da shi aljanna وفي روايه لهما او روايه تاسكما بينما كلب يطيف بركيه لكن كان wani kare yana kewayayyeniya a cikin wata rijiya kan kare ko abin da ya kama da wannan qad kada yaqtuluhu al-atash kishi ya kusa halaka shi ma'ana kishi wata kusa kai shi lahira idra'atuhu baghiyun ana nan wata karuwa mai zaman kanta wanda ma ta ɗauki karuwanci a matsayin sana'a sai ta gan shi min bagaya bani isra'ila daga cikin karuwai ko mata masu zaman kansu daga cikin matan bani isra'ila sai ta tausaya masa fa naza aka mukaha sai ta cire ainihin takalminta wanda ya zama turi haihe ne ba ana takalmi irin suliye fastaqat lahu bihi ta shiga ta dauko wannan ruwa ta shayar da wannan kare fasaqatu ta shayar da shi fa ghufira laha bihi Allah yace ya gafarta masa sanadiyar wannan shi yasa kai a duniya ba baka san ba me zai saka aljanna duk a rayuwarka kana ta aikin alkhairi ita yi wallahi baka san ba wanne ne Allah zai karba ita sunnar rayuwa kakkare na aikin alkhairi wa tahsabunahu hayyinan wa huwa inda Allah azim wannan ko bai bude babin karuwanci ba dan kar wata ta ce a in kai sarka da gaba kare ma Allah zai saka aljanna a a wannan iya nuna mana yalwar rahmar Allah kuma iya nuna mu akan cewa kakkare na aikin alkhairi kuma haka kuma kakkare na aikin sabon Allah domin rena abu kuma shi ma kuma iya daga cikin al'amru min makrillah dan wani zai ce ai dan abu kaza ne ko ne fi kaza ne mu in mun ji lahira ma mu ba a ganin mu to jahili ne kai a addini ka yi ta kanka ɗan ƙaramin abu sai ga ya saka a wuta ya ƙi wuta ka ga wani bawan Allah ba ɗan uwansa ya wa nasiha shi mutu da kirki ne amma ya ce wa ɗan uwansa wani ka ji tsoron Allah ka fasa irin laifi kaza gobe tarar da shi ya ƙara aikatawa ya ƙara masa nasiha a na uku da ya zo cewa na rantse da Allah Allah ba zai gafarta maka ba tunda ka kan gare wa Allah amma Allah ya ce to jama'a mala'iku ku tawagan mala'iku ku shida bai ma sani ba Allah ya ce wa mala'iku ku shida ba shi yake rantsuwa bai na alwashi game da ni ba to ku shida aikinsa duk sallan da yake na rubuza ba a karba dan wuta ne shi kuma bawan Allah da yake ganin cewa dan wuta ne guna ya fi masa shi sa a babi kakka yarda kare da wani aiki ka ce wannan abin ai ba komai bane a rayuwarka wa fi riwayati lil bukhari a wata riwaya ta imam al bukhari fa shakara Allah lahu fa ghafara lahu shi makaranta al muq ma da ke cewa al khuf shine ainihin khufi ma'ana shi ma ɗaya da al muq da al khufi yutifu ay yaduru hawla rakiyatin wa hiya al bi'r yana kewayayyeniya gabar wata ainihin rijiya shine wa hiya al bi'r alhadi ashara hadisi na 11 anhu daga gare shi dai abi huraira wanda duka iya daga cikin kwarewar malam in ya dauko hadisin malami sai war sahabi sai ta tafiya akan sa kuma ya dace da da ainihin bangaren mawdu'i an annabi sallallahu alaihi wasallam qala daga annabi rahma tsira da amincin Allah su dada yawaituwa a gare shi ya faɗa laqad ra'aytu rajulan manzo Allah ce da idona na ga wani bawon Allah na tambaya wannan bawon Allah kuma me yayi wannan bawon Allah ya taqallabu fil janna yana ni'imtuwa a cikin aljanna yaji tsinki itaciyar ruman ya ci ya tsinki ya tsinki itaciyar da mangoro ya ci kaji ya ci kaza iya ta ni'imtuwa a cikin aljanna manzo Allah ya gansa manzo Allah ya tambaya wannan bawon Allah kuma wani aiki yayi wa yayi wa Allah manzo Allah ya tambaya shi kuma kawai fi shajaratin qata'aha min zaharat tariqi Allah ya bashi wannan sakamako ne saboda me itaciya da ya cire a tsakiyar hanyar mutane kana tu'dhil muslimina ta kasance tana cutar da musulmai sai yace to bari in sare ta saboda jama'a su ji dadin wucewa ba za ta cutar da su ba sanadi haka Allah ya gafarta masa rawahu muslim imam muslim da wannan hadisi wa fi riwayatin aw ta riwaya marra rajulin marra rajulun bi ghusli shajaratin wani bawan Allah ya zo wucewa ta gaban wani reshe na wata itaciya mai kaya ala zahari tariqin abusa hanyar mutane fa qala sai yace wallahi la unahiyanna hadha anil muslimina yace da ranci da Allah sai na kawar da wannan itaciya da take cutar da musulmai akan hanyar musulmai la yu'dhihim domin kada ta ringa cutar da su wannan niyya da ya yi kuma ya aiwatar sanadiyya haka fa'udu khiyar janna Allah ya saka ta masa da gidan aljanna wa fi riwayatin da kuma a wata riwaya ta su kuma bainama rajul da kankanin wani bawan Allah ya mushi bi tariqin yana tafiya a bisa hanya waje da husna shaukin shi ya samu wani reshe mai kaya ala tariqi a bisa hanyar mutane fa akharahu sai duki wannan reshe mai kaya ya kawar da shi a inda ba zai cutar da mutane ba nan ma fa shakara fa shakara Allahu la Allah ya godiya a bisa aikin sa fa ghafara la sai Allah kuma ya gafarta masa hadisi na karshe athani ashara anhu da gare shi dai Abi Huraira radiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzar rahama tsira da amincin Allah su fara tabbata a gare shi ce man tawadda duk wanda yayi arwalla fa ahsana alwudu'a ya kyautata arwallansa thumma atal jumu'a sannan ya zo juma'a da ya zo juma'a irin wannan rana kenan fastama sai ya tsaya yayi saurare saurare mai kyau a yayin da imam yake wa khutba wa ansata kuma yayi shiru bai magana ba to gufira lahu za a gafarta masa ma bainahu abinda ke tsakankaninsa wa bainal jumu'a ma bainahu abin da ke tsakankanin wa bainar juma'a da abin da ke tsakankanin juma'a da take ainihin wacce da ta wuce ma'ana da wannan juma'ar zuwa juma'a ta gaba za a gafarta masa kai wa ziyadatu salata ayyamin har da dadin kwana uku kenan kwana goma za ka samu duk a yayin da ka zo juma'a kai saurare saurare na fahimta ba kai magana ba to za a baka za a baka za a kankare maka zunubin kwana goma wa man masal hasa duk wanda ya shafi tsakuwa ko ya here ƙasa ko ya kama wani abu yake wasa da shi to faqad laga hakika yayi ya zo da abin da ba a shar'anta masa a cikin addini ba mana yayi lagau a wata ruwaya ma duk wanda ya ce wa dan uwansa ishiru imam iya hudu ba to yayi lagau wanda ya lagau ko bai da juma'a ba na ranar da Allah ke bada na juma'a ba ka da shi shi yasa musu a shi a juma'a bai kai ma mutum iya magana ka ce wani hudu ba ake kai ma ka ce musu ana hudu ba ma ka samu matsala to ya ga mai magana shi yasa ɗan uwa ran juma'a duk a yayin da ka zo juma'a za ka yi shiru ne kuma gwargwadon yadda ka zo da wuri gwargwadon da kake tara wa kanka alkhairi da albarka wanda ya zo a sa'a ta farko za a ba shi dalan kamar ya yi sadaka da rakumi sa'a ta biyu kamar ka yi sadaka da saniya sa'a ta uku kamar ka yi sadaka da rago mai ma'abucin kaho sa'a ta hudu kamar ka yi sadaka da kaza sa'a ta biyar to kamar ka yi sadaka da kwai amma duk a yayin da liman ya hau kan mimbar ya fara innal hamdalillah to in ka zo mala'iku ba su san ka zo ba masu rubuta lada sai dai ka sauke juma'a to yanzu ka gani aikin mu kenan a yanzu yawa yau mutane ba har ga ya ce iya barci a ce in an ware hudu in an yi rabi guda da ni Allah dai kare mu yan uwa wannan ya yi ta khairu sai mu shiga littafi da akhdari muna cikin fasulun fi zakatin zakatun na'am mun tsaya a daidai muna bayani akan zakatar rakuma za mu tashi fa'iza balagat 36 ila 45 ila 45 haka ne ko na'am fa fiha bintu labun فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة وهي التي دخلت في الرابعة فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة وهي التي دخلت في الخامسة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ففيها حقتان فإذا زالت على ذلك تغير الواجب ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة وأما البقر وفي كل ثلاثين منها تبيع جذع أو جذع وهو ما أوفى سنتين وفي أربعين مسنة لا تؤخذ إلا أنثى وهي الموفية ثلاث سنين ثم في الستين تبيعان ثم في كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى عشرين ومئة فيخير الساعي في أخذ ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة وأما الغنم ففي أربعين منها شاة جذع أو جذع من الذعن أو المعز وهو ما أوفى سنة وفي مئة وإحدى وعشرين شاتان وفي مئتين وشاة ثلاث الشياح وفي أربعمائة أربع شياح ثم في كل مئة شاة تنبيه لا تؤخذ كرائم الأموال كالأقولة والفحل وذات اللبن ولا شرابها كالسخلة والتيس والعجوز والأوراق نعم muna bayani akan zakkar raƙuma ne malice fa'iza balagat 36 idan raƙumar mutum ya kai 36 ila 45 har raƙuma mutum su kai 45 to fafiha a irin wannan zai ba da bintu labun shine iya wanda ta samu kanwa har uwar tana shayarwa shi da kishiyar mai ibn labun ko shi namiji muka ce kuma shi ne wanda ya shiga shekara ta uku ko to shi kenan idan raƙumman mutum sun kai talatin da biyar ma da sittan wasu talatin da talatin da shida har zuwa arba'in da biyar to a irin wannan mutum zai ɗauki taguwa wanda ta kai shekara ainihin uku ya bayar ta shiga shekara ta uku kenan fa'iza balaga sittan wa arba'ina amma a yayin da raƙumman mutum suka kai arba'in da shida ila sittin har zuwa raƙumi sattin kuma fafiha hiƙa to anan waza a bada hikka tantantacciya wanda ta kai ta dauki juna biyu shi zaka ce mata hikka sai ce wahiyar lati dakhalat fi rabi'a ita ce wanda ta shiga shekara ta hudu yace fa iza balagat 61 idan dukiyar mutum ta raƙuma ta kai 61 kuma ila 75 har zuwa raƙuma su kai 75 fa fiha jazaa to anan za a bada tutturna wahiyar lati dakhalat fi khamisa ita ce wanda ta shiga shekara ta biyar fa'iza balagat sittan wa saba'ina idan raƙumin mutum ya kai saba'in da shida ila tasa'ina har zuwa raƙumi tasa'in tufafi ha binta lagunin to a nan gurin kuma sai a ba da ‘ya'ya biyu wanda an musu ƙane ma'ana mahaifiyarsu ta kai har tana ba da nono guda biyu za a ba da fa'iza balagat ihda wa tasa'in a yayin da raƙumin mutum suka kai tasa'in da ɗaya ila ishirina har zuwa ishirina wa mi'a ɗari da ashirin fafiha hikatani to anan kuma sai a ringa bada hikka guda biyu muka ce ita ce wanda ta kai shekara nawa shekara hudu ko to shekara hudu ko shekara uku ne ko yawwa yace fa iza zalat ala zalika to duk a yayin da raqum muka suka rubu akan akan haka sun yi yawa kenan to tagayyar wajib wannan wajibin ya canza shikenan sai a komo a sauƙaƙa raqumi sun kai dubu ko dubu biyu to shikenan sai a komo a ringa irin wannan lissafi fafi kulle arba'ina bintu labunin duk idan kai a ware da kumi arba'in sai a ba da bintu labun diyar wanda uwarta hatta mata kanwa sai a ringa wawarewa in kuma aka dama wa fi kulli hamsina hikka duk a cikin rakumi hamsin sai a ware hikka ya shekara uku to kana da dama wannan ke in ɗari da ashirin ne sai a ba da mai sai a ba da bintu labun guda nawa guda uku ko in ɗari da hamsin ne sai a ba da guda nawa hikka guda uku ko in sun kai ɗari biyu sai a bada hikka guda nawa guda biyar guda hudu to haka za ka yi ta yi shi yasa domin in ya yi yawa to sai aka sauƙaƙa wa mai huddawa haka zai yi ta huddawa wannan shi ne zakka ta kuma ya ce wa ammal bakaru amma saniya ko shanu zakka ba ta tabbata sai sun kai talatin kari ba gari ba ta Allah kuma fa fi kulli talatina a dukkan saniya talatin idan kana saniya talatin ba ɗaya ashirin da tara in shekara goma za a yi a haka suke ba su ƙaru ba babu zakka akai amma dirra ta ayu suka cike 40 ne suka bar zakka fa fi kulli 30 dukkan saniya 30 minha daga ciki tabi'un ana ba da dan marakin dake biye da uwarsa shine tabi'i duk inda za ta yi yana binta ko to shi daga ci ba tabi'un sai ce kuma jaza'un tutturna aw jaza'a ko kuma mace tutturna mace wa huwa ma aw fasalatain yace in baka san ba tabi'i shine dan marakin da ya kai shekara biyu ko kuma el maraka in ana faɗa wanda ta kai shekara biyu wa fi arba'ina to daga nan babu zakka kuma daga talatin inda in sun kai talatin da ɗaya da biyu da uku wannan waƙashi ake ce masa har sai sun kai arba'in ana ba da mai ana ba da ɗan maraƙi ɗan shekara biyu ko ƴan maraƙi ko kuma ƴar saniya ɗan shekara biyu har sai ya kai arba'ina to daga sun kai arba'in kuma sai a ba da musinna shine ake cima ainihin musinna sai ce wace ce musinna musinna zai gaya mana sai ce la tu'khadhu illa unsa amma idan sun kai 40 ba a karban saniya sai wanda ta zama mace ce sai ce wahiyal muwaffiya ita ce wanda ta cika salata sinina shekara uku to a lokacin da idan raƙum idan shanan mutum sun kai 40 to zai bada saniya a shekara uku thumma fi 60 sannan idan shanan mutum suka kai guda 60 kuma ma'ana tun daga arba'in babu zakka har sai sun kai sattin to idan sun kai sattin kuma tabi'a ne sai a ba da waɗancan ‘ya'yan maraƙi mabiya uwansu in shekara biyu da muka ambata sai a ba da su guda biyu sun mafi kulli talatina sannan kuma idan suka yawaita shi kenan an sauƙaƙa mutum fi kulli talatina tabi'un ya ware duk talatin sai a ba da wanda yake biye da mahaifiyarsa ɗan shekara biyu ko kuma wa fi kulli arba'ina ko kuma a ware duk arba'in sai a ba da musinna ita ce ‘yan shekara ainihin uku to haka za ka yi ta yi to ila 20 wa mi'a hasira shananka sun kai 120 ana haka to fa yukhayyaru sa'i shi abai wa shi wanda yazo karban zakka fi akhdhi thalathi musinnatin akan ya karbi musinna a shekara ainihin shekara uku ko yawa ya thalathi musinnatin a shekara uku aw arba'atu atbi'a ko kuma ya karbi ya karbi mai biye da ainihin mahaifansa guda hudu kenan ya muka gani wannan lissafi in sun kai 200 kenan kenan sai ya zama to lissafin nawa nawa ne akai hamsin hamsin shi ne guda hudu ko in kuma arba'in arba'in da guda nawa fi akhri salasi musinnatin yawa ɗari da ashirin da muke magana ko yawa fi kulli arba'in da musinna ila ashirin da mi'a kenan in suka kai ɗari da ashirin arba'in arba'in guda uku yawa da talatin talatin guda nawa guda hudu ya ce wa amma ganamu amma kaga tumaki su kuma ba a karɓan zakka ba a fara karɓan zakka a cikin tumaki shi ne fafi arba'in da sai sun kai guda arba'in tinkiya ko akuya ko raguna ko kuma ‘ya'yan bunsuru sai sun kai arba'in idan aka samu ɗaya bai cike ba babu zaka a kanka shi ne idan sun kai arba'in shatu za a ba da akuya ɗaya ko kuma rago guda ko tinkiya guda shi mana ce jaza'un tutturna au jaza'a ko tutturna mace minar da'ani daga cikin tumaki awil ma'azi ko kuma cikin awaki sai ce wa huwa ma aufa sana shine tinkiya ko akuya ko rago ko dan bunsuru da yake shekara guda shi ake badawa to tun daga 40 ko babu zakka yan uwa babu zakka akan ka sai ya kai mi sai ya kai wa fi mi'atin wa ihda wa 20 sha sai ya kai 121 kenan idan ka bada zakata zakata tinkiya yayin da suka kai 40 ko akuya to sattin ba zakka ɗayan zaka bada ne tamanin ba zaka ɗayan wani zaka bada ɗari ba zaka ɗayan zaka bada har sai ya kai ɗari da ashirin ma ɗayan zaka bada amma daga ɗaya ya ƙaru akan akan wannan ɗari da ashirin ɗari da ashirin ɗin to a lokacin nan kuma sai ka bada akuya biyu sai ba ga rahama ta Allah amma akwai wanda suke yanka su cinye domin kasu ciki Allah ya sani in kai haka in ba wa fi mi'ataini malam ce a cikin mi'ataini ɗari biyu wa shatin da akuya guda ɗaya to salatu shiyahin zaka bada akoyi guda uku shi bada cewa fi arba'imi'atin idan sun kai kuma 400 to arba'u shiyahin zaka bada ainihin akoyi guda ainihin guda guda hudu thumma fi kulli mi'atin shatun to sanan in akoyin sun kai kamar 400 500 ko 1000 to shi shari'a ta so a kabaka shikenan duk akuya fi kulli mi'atin shatin duk akuya 100 sai a huda akuya daya duk akuya 100 sai a huda akuya daya haka za a yi ta lissafi sai shi tambihun fadakarwa la tu'khadhu kara'imul amwal idan za a huda zakka ko za a karba zakka to kai da ka zo karban zakka kada ka karbi manya-manyan dabbobi masu kima na wannan mai kiwo din kal akula ce kamar dabba da aka killace ta ake bata abinci dan saboda wani abu na manufa ko suna ko wata walima ko wani abu da ya kama da wannan wal fahal haka ka dauki karo kai a matsayin ka mai karban zakka ka dauki karo na wannan dabbobin ma'ana shine bijimin da yake barbara ga waɗannan ainihin dabbobin wa zatil laban haka idan ka zo karban zakka kada ka karbi ma'abuciyar nono wanda ake tatsa ana sha ana sayarwa a wannan gidan ce dole sai ka karbe ta to a hannu guda ɗaya kuma wala shiraruha kada ka karbi ko mafi sharrin ta mana mafi lalaci daga cikin dabbobin kai ma a ka zo karba sai ce kamar mi ka sakhalati kamar kanjaman ma mara kitse mara nama wattaishi haka ba za ka karbi ba dan karamin dan bunsuru ƙanana wanda suke ƙanana na wanda aka haife su ɗan ƙanana cirkwai-cirkwai ba za ka ɗauke su ba wasu ka ce a taisa ana shine tsohon ɗan bunsurin da ya kusa mutuwa bai iya tashi bai iya zama amma dai almuhim shi ma aibi ne amma an ce a taisa ana nufin ƙananan ƙananan ƴan awaki domin su wannan ba su da wani amfani an kai su me za a yi da su wal ajuz da kuma tsohuwa tsohuwar tinkiya ko tsohuwar akuya ba za a karɓa ba ko tsohon rago wal aura haka nan ko ba za ka karɓi makauniya ba ko makahon rago ko makauniya akuya wa khairin insha Allah zamu maimaita a gurguje mala yake cewa fa idza balagat 36 a yayin da raƙumman mutum suka kai 36 36 ila 45 har zuwa 45 fa fiha bintu labunin to a irin wannan mutum zai bada diyar mai mai shan nono diyar mai bayar da nono fa idza balagat 46 idan sun kai 46 ila 60 har zuwa 60 fa fiha hikka to a irin wannan sai a bada hikka tantacciya wa hiya allati dakhalat fi rabi'a ita ce wanda suka shekara ta hudu fa iza balagat ihda wa sittina idan rakuma mutum suka kai 61 ila 75 har zuwa 75 fa fiha jaz'a sai a bada tutturna wa hiya allati dakhalat fil khamisa ita ce wanda ta shiga shekara ta biyar fa iza balagat 76 idan rakuma mutum suka kai 76 ila 90 har zuwa 90 fa fiha binta labuni sai a bada ƴaƴa biyu wanda uwarsu tana shayarwa fa iza balagat ihda wa 90 idan raƙuma mutum suka kai 91 ila 20 wa 100 har zuwa 120 fa fiha hiqqatani anan sai a bada hiqqa guda biyu ɗan shekara hudu kenan fa iza zarat ala zalika idan suka dadu akan haka to taghayyara alwajib wannan wajibi ya canza fa fi kulli 40 sai a ringa huddawa duk 40 sai a bada bintu labunin diyar mai shayarwa wa fi kulli 50 duk a cikin 50 kuma hikka sai a bada hikka a shekara hudu wa ammal bakaru amma su shanu fa fi kulli 30 a cikin dukkan saniya 30 minha daga ciki tabi'un ana bada dan marake muka ce shine dan shekara biyu sai ce jaza'un tuturna aw jaza'a ko kuma tuturna mace wa huwa ma aufa sanataini shine dan maraki ko kuma yar saniyar da ta cika shekara biyu wa fi 40 duk a yayin da da shanun mutum suka kai shanu 40 kuma to musinna sai a bada musinna yace wannan la tu'khadhu illa unfa ko ba a karba sai mace a inda suka kai 40 yace wahiyal muwaffiya ita ce wanda ta cika thalatha sinina shekara uku thumma fi 60 sannan ko babu zakka sai sun kai 60 to idan sun kai 60 kuma tabi'a ne za a ba da ainihin 'ya'yan marake guda biyu 'yan shekara biyu biyu guda biyu sun mafi kulli 30 sannan kuma ana da dama sai a ware din 30 tabi'un sai a ba da ɗan marake ɗan shekara biyu wa fi kulli 40 ko kuma duk a marake guda hudu duk a shasaniya guda 40 kana da dama ka ba da musinna shine 'yan shekara nawa ita ce 'yan shekara uku ba yawanci a shekara uku ila 20 wa mi'a har su kai 120 to fa yukhayyaru sa'i to shi wanda yazo karban zakka sai ya zaba fi akhdhi thalath musinnatin akan zai iya karban musinna guda uku aw arba'ati atbi'a ko ya karbi ayyan mariki guda hudu domin sai ya koma 30 30 ko kuma 40 40 wa amma al-ghanamu amma kaga tumaki fa fi 40 zakka tana tabbata ne sai sun kai guda 40 to minha daga cikin guda 40 inda ake amsar shatun akuya ko tunkiya jaza'un tuturna aw jaza'atun ko kuma tuturna mace min adh-dha'ri daga cikin tumaki aw al-ma'azi ko kuma cikin awaki wa huwa ma awfa sana yace in an tambaye ka a cikin awaki wace ce jaza wane wane ne jaza'un wace ce jaza'a ita ce wanda ta cika shekara guda daya wafi to nan babu zakka sai an kai mi wafi mi'atin wa ihda wa 20 a cikin wa 20 a yayin da suka kai da 21 kuma ushata ne za a bada akuya guda biyu wafi mi'atain idan sun kai 200 kuma washatin da akuya guda to salatu shiyari za a bada akuya guda uku ko tinkiya guda uku sannan wafi arba'i mi'atin in sun kai 400 kuma to arba'u shiyari sai a bada akuya hudu kenan thumma fi kulli mi'atin shatu sai akuma ana lissahi duk akuya ɗari an ware sai a bada akuya ɗaya duk akuya ɗari kaga a cikin akuya dubu ko tumaki dubu nawa za a bada goma za a bada kai ga rahama ta Allah tambihu fadakarwa la tu'khadhu kara'imul amwali ma da shi a wajen karban zakka ba a karban masu daraja manya manya daga cikin dukiyar shi wannan makiyayi ko shi kuma ko wannan mai dabobin kal akulati kamar dabbar mai yawancin abinci mana da ake bata abinci daban da sauran dabbobi wannan ana samu a cikin garke ai sai ga ita wannan abincinta daban ne saboda wani manufa da ake tare ake aka kudure mata wal fahri da karo shine bujimin wannan dabbobin wa zatil labani ko kuma dabbar da ta zama to ma'abuciyar nono ce ita ce ake tatsan nononta wala shiraru haka ko ba a karban malalatan su daga cikin dabbobi kai da ka zo karban zakka ka sakhrati kamar kanjaman ma wanda ba ta da mai ko ba ta da ainihin nama ko kuma wanda take raman ma wattais da ƙananan 'yan awaki ko ƙananan 'yan tumaki so ba a karɓansu wal ajuz ba a karɓan tsohuwa sai an ɗaga sai an tashi sai an tasa ita ba a karɓanta wal aura haka da mai ido ɗaya ita ba ba a karɓanta da duk wanda ta zama tana da aibi ba a karɓar ta insha Allah khairan abu salam ba zai ba zai ba zai ba zai ba zai sa ba zai sallama kan inda ma ju'a al-imamu li yutama bihi yawwa ba a saba masa duk abu da ko da karatun Fatiha ne kake yi a inda kake koyi karatu liban shi ya riga ya kare ta shi kawai zaka bi shi ne balle ta hiya wanda sunna ce shi wa alaikum salam na awaki ko yawwa ba ku da sai kike da ida 21 insha Allah